أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى jiya ƙarshen karatunmu ya zamo cikin magana kan Allahu la ilaha illa huwa kamar da shehu ya bayani ƙarshe-ƙarshe radiyallahu ta'ala anhu cewa dukkan mutum yana son kamala yana so shi ya zama kamili kuma yana son duk abin da zai ƙara kammala shi to babu abin da zai kammala mu ya ɗaukaka darajar mu irin faɗan la ilaha illallah Allah na so mu hankalta da haka shi yasa ya maimaita ya karrara la ilaha illallah a cikin alkur'ani don ya faɗakar da mu ga cewa babu abin da zai daraja mu kamar cewa la ilaha illallah sai mu kama don mu ɗaukaka ba wai don shi Allah yana wata bukata ga mu karara cewa la ilaha illallah ko ba mu ce la ilallah ba shi dai la ilaha illallah la ilaha illallah dai to amma mu girma ne ɗaukaka gare mu yawan cewa la ilaha illallah na haka Allah ya ce fa'alamannahu la ilaha illallah kuma Allah ya ce uzkurullah kasiran sannan ga yanan Allah na ta hudin la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna sunaye masu kyawu sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala su ne 99 wato 100 ba ɗaya. duk wanda ya kiyaye su ya ba su haƙƙinsu da halal jannata ya shiga aljanna ya ce ɗazun mai magana ƙarshen suratul isra akan waɗannan suna allah ɗari ba ɗaya ce ina lillahi arba'ata ala fi ismin allah na da suna dubu hudu alfin istatar allah bi ilmihi dubu allah ya keɓanta da sanin su bai sanar da kowa ba wa alfun arrafahul mala'ika dubu ko ya sanar da mala'iku su wa alfun arrafahul anbiya'a dubu ya sanar da annabawa su wa alfun fi kutubihi dubu cikin littafan shi thalasu mi'atin fi taurati dari uku cikin attaura wa thalasu mi'atin fil injil dari uku cikin linjila wa thalasu mi'atin fi zabur dari uku cikin zabura وتسعة وتسعون في القرآن مئة إلا واحدا تسعين da tara ɗari ba ɗaya a cikin alƙur'ani kaga saura ɗaya kenan cikin dubun da ya ce walwahidul maktumu aidan fil qur'an ɗayan wanda aka ɓoye shi bana cikin alƙur'ani kenan mi'atun fil qur'ani akwai suna ɗari a cikin alƙur'ani shi a dubu hadhihi in kara da waɗancan arba'atu alafin arba'atu ala fismin lillahi tabaraka wa ta'ala suna dubu hudu kenan ga Allah tabaraka wa ta'ala wa kullu asma'ihi husna da yace lahul asma'ul husna to kada kai tsammanin akwai marasa kyawu yace a dukkan sunayen Allah kyawawa ne ja'a rajulani wasu mutane biyu sun zo ila salihin zuwa ga wani waliyi salihin bawa ya ɗalubanin nasihata minu suna neman nasiha gare shi sai ya kaɗaita da ɗaya su guda biyu da ahaduhuma jamilu surati ɗayan mai kyakkyawar sura ne wal akharu qabihu sura ɗayan kuma mai mummuna sura khalabil jamil sai ya kaɗaita da ɗaya daga cikin su kyakkyawa wa qala lahu yace mishi anta jamilun kaga dai da Allah ya ka kai kyakkyawa ne to la ya sunu bika an taf'ala shay'an qabihan bai kyau gare ka kana kyakkyawa ka aikata abu aiki mai muni sai munan aikin nan ya bata kyawun halittar da Allah ya maka iyaka an taf'ala shay'an qabihan yudannisu jamalaka yace ka shedanka ka aikata wani aiki mai muni wanda Allah baya so wanda zai bata kyawun nan naka ya kasantar da shi kaga ya mai nasiha kuma ta gaskiya wa khala bil qabihi sai gana yake banta da wannan mummuna qala law yace mishi anta qabihun ka dai hini sanin kanka kai kaga Allah ya yi ka da muni to la taf'al shay'an qabihan yazidu fi qubhika to Allah kakka yadda kai aiki mai muni ya kara maka muni bisa ga munin da Allah ya maka kaga shi ma ya mai nasiha kuma ta gaskiya izan kenan man kana kabihan la yanbaghi lahu an yartakiba kabihan wanda ya zama mai muni ashe bai kamata ya aikata aiki mai muni ba saboda zai kara mashi muni wa man kana jamilan la yanbaghi an yartakiba kabihan wanda ya zama kyakkyawa shi ma bai kamata ya aiki mai muni ba saboda kada ya bata kyawun da Allah ya mishi wallahu tabaraka wa ta'ala jamilun wa sama'uhu kulluha husna to kaga ya kai ga abin da ka so ya tabbatar maka cewa shi dai Allah kyakkyawa ne to da haka duk sunaye ne su ma duk kyawawa ne bai yiwa Allah ya haɗa abu mara kyau da kyawan da an gare shi Allah subhanahu wataala wanda ko mu ba mu yin haka nan balle Allah mahaliccin mu la yahsulu bihi an yaf'ala bina illa shay'an hasana to kenan ko tuna Allah kyakkyawa ne sunaye sunayen shi kyawawa ne to Allah ya so mu duk abin da Allah zai muna kyakkyawa Allah zai muna Allah ba zai muna abu mai muni ba saboda muni bai kamanta ga Allah ba wurin zatin shi da sunaye ne da sifofi ne da ayyuka ne da haka duk abin da Allah zai muna to kyakkyawa zai muna kana rasulu sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzo Allah ya zama yana cewa idza ba'asum ilayya rasulan fab'athu ilayya rasulan hasanal wajhi hasanal ismi idan za ku aiko manzo wurina to ku zaɓi manzo kyakkyawa ga huskatai kuma suna ne kyakkyawa kan ku turo man mummuna ko mai mugun suna waƙala ya ce udulubul hawaji inda hisadul wuju idan za ku nemi bukata ku nemi bukata wurin mutane masu kyawun huska fa inna hasanal wajhi kaga mai kyan huska idza qadalaka hajatan in ya biya maka bukatar da ta kawo ka wurin shi qadaha laka biwajhin dalqin zai biya ta da huska sakakka yana murna yana far'a yana dariya sai ka ji daɗi ga daɗin biyan bukatarka kuma ga ya faranta ma ciki wurin yin murna da kai wayan raddaka raddaka biwajhin dalqin yan kuma zai raddin ka cewa kai haƙuri babu hali yanzu amma yan hali ya samu wata rana za a yi maka zai maka jawabi mai daɗi kuma da huska sakakka amma alƙabihu amma shi ko mummuna izarar daka ma'aƙubihi wajihi haza ya kunu saƙila ala nafsi ka daure ka huskanci huska ce mummuna kuma sai ki biyan bukata ka kuma ga al'ada baƙin rai zai maka dodon zakaji da baƙin rai ne ko da baƙar ɗabi'a ta ko da baƙar huska ta kanan ka nemi abu wurin kyakkyawa ko a samu ko kuma ku rabu lafiya to da haka Allah kyakkyawa ne sunaye ne kyawawa ne sifofi ne kyawawa da aka ayyuka shi gare mu su ma kyawawa ne ko mun munana to Allah ba zai biye mana ba ya munana kuma mu din tunda mu ko zalla muni ne mu halitta to ya kamata kada mu aiki mai muni dan kan mu ƙara muni bisa ga munin mu wa halati ka hadithu musa izra'i naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بقبس نوجد على النير هدي وهل أتاك حديث موسى shin ko labarin annabi Musa ya zo maka wannan ana ce mai tashwik wato yana sa shi bege da shauƙin abin da za a gaya mishi nan daga baya shin wani shin ban haɗa maka ba shin wani na gaya ma kaza shin kana labarin ko kaza ana sa zuciyarka ta wada cewa kana so kai to menene sai ka tara hankali kenan labarin musa izra'a naran sanda ya ga wuta faƙala li ahli ya ce ma iyalin shi ai imra'ati ya ce mata ta um ku suhuna ku zauna nan wa zalika fi masiri min madayana ɗaliban misra wannan ya faru a halin tafiya shi daga madayana ganin annabi shu'aibu ya ta sama misra ya ce ku zauna inni anastu naran ni absartu naran na ga wuta la'alla ya atikum min habi qabasin ko kiliyan ka muku bakin wuta wanda za ku hasa wuta da shi saboda ku yi maganin ɗari au ajidu hudan ko in samu mai shiryar da ni wanda zai nuna mana hanya ala nari na wurin wutan nan kana musa alaihi salatu wassalam annabi musa tsira da aminci su tabbata gare shi ya zamo lamma farra min misra lokacin da ya gudu daga misra wala hika bi madayana ya ta yi madayana istajarahu shu'aibun nabiyullahi ala ri'ayati ganami ashara sanawatin wa yakunu dhalika maharahu li bintihi safawra'a allati zawwajaha iyyahu da Musa ya je madayana annabi shu'aibu annabi Allah ya ɗauke shi aiki wato ga aiki ya mai kiwon tumaki ne shekara goma wannan shine sadaki na ɗiyata safaura'a wadda ya aura mashi kuma ya yadda ya yi kiwon na shekara goma ya zama shine sadakin ɗiya annabi shu'aibu falamma kaza musa al'ajala da musa ƙara ajal na shekara goma na kiyo a rada an ya zaba ila misira sai nuhin zuwa misira li ziyarati a ƙaribihi don ziyarar 'yan uwan zumunta ce kasar rai da gida fasara ma zaujatihi wa ra'i ganamin lahuma sai ya tafi tare da matashi da mai masu kiwon tumakinsu wa kana musa gayuran annabi musa zama mai kishi iza kana al-lailu yasiru fi dariqi mal qawafil in dare yayi to zai dinga tafiya tare da ayari waɗanda ke tafiya wai za kana fi nahari ya zaba fil falati idan rana ta yi to sai ta ta cikin daji lilayar nasu zaujatahu don kan mutane su gama ta shi ba haɗa ɗariƙa sai ya manci hanya ya kuskure hanya fa nafasar zaujatu sai ko mata ta yi naƙuda ta kama ta wa hun fi bardin shadidin kuma suna cikin matsanancin sanyi wa kana thalju yanzil har raba na sauka shi ne kankara fa dhaba musa ma'a an zaujatihi sai Musa ya bambata shi ya tafi matsalabuhu narun faƙat iyaka abin da yake nema ya samu wuta saboda ga ciwon naƙuda ga sanyi ga shi ya ɓace kila ba a rasa ana bukata abinci shi da matan nan tashi mai naƙuda kuma daga shi sai makiyayi kawai ga kuma duhun dare kaga abin ya yi tsanani ya ce mata to ku zauna nan na hangi wuta ga ta can zan je ko in samu wuta in ɗebo mu hasa mu ji don ki samu sauƙi ko kuma in samu wani wanda ya san hanya sai ya nuna mana hanya mu je gari da wuri kaga annabi musa sanda ya ta san wutar da ya hanga bai da wata bukata illa ya samu wuta shi yasa allah sai ya bayyana da surar wuta saboda ya ta san mashi don biyan bukatar shi da ba wutar bace annabi musa ba zuwa wurin zai yi ba to da haka bawan allah allah na bullo maka ta abun da kaka so kai sai allah ya bayyana gare ka da wannan abun wanda kaka so za haka ya ce ana inda zanni abdi fal zan bi khairan ina nan inda bawa na ya zata da haka bawa na ya manzato alkhairi sai in bayyana gare da alkhairi in kai ma allah zaton sharri sai ya bayyana da kai da sharrin sharrin bai iya bayanar da kai ne to amma zaton da kai wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardakum zaton da kun kai ma Allah mugun zato to shi halaka ku da haka annabi Musa wuta ya kaso to bukata ta yi ita ta kai shi zuwa ga Allah da haka Allah ya bayyana sura abun da shi Musa kaso ba wai dole bane Allah ya bayyana surar wuta haka shi ya bayani radiyallahu ta'ala anhu ce matsalabuhu narun fakat iyaka abin da yake nema shine ya samu wuta ya ɗulubu shu'latan liyuki da naran ya sadafi biya huwa wa ahluhu yana so ya samu wuta shine bakin wuta wanda zai zo ya kunna wuta don ya ji dumi da shi da iyalin shi zahaba matsalabuhu an yaji da naran ya tahi amma a tuna dai abun da yake nema kawai ya samu wuta to da ya hangi wuta sai ta san mata yana tsammanin wuta ce falamma ataha nudiya ya musi falamma ataha da ya zo mu itaciyar nan ta gawo tattaki dunaran tana huruwa da wuta ya ganta tana cin wuta bal bal bal bal cin wuta sosai sai ta san mai itaciyar gawo din nan yana zuwa nudiya sai an ka kira shi aka ce ya musa sai ji an ce kai musa ya musa inniya ni din nan ana rabbuka ni ne ubangijin kaga hada inniya ana rabbuka ni dinnan ba wuta bace ni ne ubangijinka fa khala'na alayka cirta kalminka innaka bil wadil muqaddasi duwa kana ga kware mai tsarki shine duwa lamma zahaba matlabuhu nar da ya tafi wurin itaciya mai mai ci da wuta abun da ya mane shine wuta Allahu tabaraka wa ta'ala yurabbi ibadahu bi qadari hawaijihim wa himamihim al'ada Allah tabaraka wa ta'ala yana tarbiyya halitta bayan shi gwargwadon bukatunsu da gwargwadon himmominsu haka Allah zai bullan ba ga bukatarka da himmarka Allah ya tarbiyyance ka lamma kana matsalabin Musa huwa nar nazara ila shajaratin tattaqidu naran da abin bukata shine bukatar Musa ya zamo wuta to sai kalli itaciya tana ci da wuta wahiya shajaratu ausad shine itaciyar gawo fazanna anna hadhihi narun wahiya matlabuhu sai tsammanin wannan wuta ce kuma ita ce abin da yake nema walaysat binarin alhali ku ba wuta bace inna ma hiya hadratullahi tabaraka wa ta'ala hadara ce ta Allah ta bayyana gare da surar buƙatar shi abin da yake nema don ya ta san mata kaga tarbiyya ce Allah ke mashi amma da abin da yake buƙata gwargwadon himma ta falamma da namina shajarati da ya kusa ga itaciyar nan ra'aha sai ya ganta shajaratan hadara'a itaciya ce mai kore kore ɗanya sharaf auraquha tazdadu khudratan ganyenta suna ƙara kore-kore kuma wannaru tattakidu tasdadu da ya'an ita kuma wuta tana ci tana huruwa tana balbanniya tana ta ƙara haske hasken wutan nan bai hana ganyen itace zamuwa ta kore ba shar zama itacen nan ɗanyu kore shar bai hana wutan nan ta ƙara huruwa ba falon naratan kusurmin hudratin shajara wuta ba za ta rage ko ba ta rage kore kore da ni'imar itaciya ba wala khudratun nar tanqusu min ittiqadin nar shay'an hakanan kore kore yace dayantaka ta da ni'ima ta bai rage horuwar wuta da komi ba kaga mamaki bisa mamaki fa baina ma huwa yanzur wa yata'ajjab yana nan yana kallo yana mamaki to ya wanga abu yake ga wuta ga danyantaka danyan haki da danyen ici nudiya sai an ka kira shi an ka ce inni ana rabbuka ni dinnan da kake gani kamar itaciya kamar wuta ba itaciya bace ba wuta bace ana rabbuka ni ne ubangijinka laysa bi shajaratin wala narin inna ma huwa Allah ba itaciya bace ba wuta bace a a Allah ne kawai aradallahu an tajalli lahu Allah ya nuhin ya tajalli ya bayyana ga annabi Musa walau tajallalu fi ghairi matlabihi lama qaruba minhu da ya tajalli ya bayyana ga Musa ga wani abin da yake ba shine yake nema ba to da Musa ba zai kusa gare shi ba dan ga lokacin shi bukata ta dai adda muhimmanci inda zai samu wutan nan shi dai ya dame shi to in ya ga wani abu can ba ruwa ne da shi to amma tunna wuta ya ka bukata kamar me sai Allah ya bayyana surar wuta da yatta an ka ce ba wuta bace ni ne Allah ولكن لما كان مطلبه النار أراه نارا لما كان مطلبه كننكو النار مطلبه da wuta ta zama ci abun nema ne arahu sai ya gwada mishi naran wuta falan ma karo ba da ya yi kusa ga wuta da ya afuda nara don ya ɗibi wuta nudiya sai ji an kira shi an ce inni ni da ka gani kamar wuta za ka ɗiba ba wuta ba ce ana rabuka ni ne ubangijinka kaga wasala ilallahi tabaraka wa ta'ala musa ya yi wusuli zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala dama kuma shi ake bukata kuma abin da za a yi yanzu ne za a yi saboda an sadu idan ba a sadu ba ai ba za a yi ba to yantun na an sadu to duk abin da za a yi za a yi shi da allah subhanahu wa ta'ala alhawa'iju rubbama takunu la ba'sa biha to bukata ta kora ka zuwa ga Allah yawa sai ta zamo babu laihi duk abun da yake ka samu alkhairi saboda shi ai shi ba alkhairi ne to duk abun da ya sada ka da Allah madalla da shi da kaga Musa bukata ta ta kai shi amma cikin bukatar nan ya samu saduwa da Allah hazihi hajatu Musa ga bukatar Musa aw salatu ila hadratillah ta kai shi zuwa ga hadarar Allah da haka aka ce fa khala'na alayka kwabe takalminka innaka bil wadil muqaddas tuwan kana koren tuwa wannan kware mai tsarki to kaga itaciya ce mai ci da wuta ta ce inni ana rabbuka shi annabi Musa bai ga wani abu ba illa itaciya mai ci da wuta bai ji magana ba sai daga itaciya mai ci da wuta amma saboda Allah itaciyar nan ita ce rabbu ita ce Allah baya ta bace Allah Allah ya yi magana da halshen itaciya da annabi Musa da haka Allah Allah ne ka cewa ni ne ubangijinka ba ice ka ce ba Musa ni ne ubangijinka ba in ko ya zama ice ya ce Musa ni ne ubangijinka kuma Musa ya yi ice ubangida ai ya yi shirka sannan kuma in icce ya aike shi ina za a tunda daga nan itaciyan nan da wutarta haka an ka aike shi zuwa ga fir'auna kun bai koma wurin iyali ne ba daga nan wurin ya tafi kenan zuwa jihadi inda an ka aike shi to kaga ashe shi kan shi tunda ya yi wusuli yanzu an yaye hijabi da an samai hijabin bukata te mai bukata te wuta sai an ka bayyana mai da hijabi na bukata te saboda bashariya te ta jawo da ta jawo saboda wannan bukata sai ya sadu da Allah yana saduwa da Allah sai hijabi ya gushi har abada cewa inda ni ana rabuka shikenan sai gane da Allah yakan magana ya ci gaba ya shiga halar Allah har nan take zama annabi nan take zamo manzo nan take aka aike shi zuwa wurin fir'auna kun bai ko mutum da iyali ne balle tumaki balle mai kiwo daga nan kawai ta ya ta yi to dan zakiru ya ce maka ni ne Allah ko wani majazubi ya ce maka shi ne Allah kai sai ka dubi majazubi don dai kana mahajubi ai ka dubi Allah mutum yakan nan rike cikin halarar Allah sai ya donga magana madadin ya ce ƙalallahu kawai sai ya faɗi magana in ya faɗi magana kai sai ka ji ya ce maka ne Allah shi kuma yana nuhin Allah ya ce kaza in ya riga ya narke cikin halarar Allah duk abin da zai faɗi yana nuhin i da saƙo ne daga Allah zuwa gare ka haka yakan narke cikin halarar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam madadin ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya hudi maganar da manzo Allah ya hudi sai haga cewa kamar shine ya kado shi an manzo Allah la kun ba haka bane ile jahilcin ka yanzu inda hadisi kudusi ya ce ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahaduni ahdikum manzo Allah ne ka magana ya ku bayina manzo Allah bai da bawa duk bawa na Allah ne yace ya ku bayina dukkan ku batacci ne sai wanda na shiryar ku nemi in shiryar da ku sai in shiryar da ku waka magana zahiri manzo Allah sallallahu alaihi amma magana wace magana Allah ce to ai annabi bai ce maka ne Allah ba kuma kai baka baka doka sai ka ce hadisi qudusi lafuzza na annabi ma'ana ta Allah to manzo Allah ma yace ya ku bayina da kuma cewa ina sauka sama ta kaza irin dai hadisi kudus zaka ji kawai manzo Allah na faɗi amma Allah ne ke magana manzo Allah na iya wa sai dai da halshen kamar shi adda ma'ana kuma shi ya sani ko kun sani ba shi ya kanu ba Allah ya kanu to da shi na sufaye kawai ya nuce cikin halar Allah yana magana Allah kai Allah ya kanu ba kan shi ba kamar da Abu Zulbasdami ana zanne kawai sai ce subhani ma azama sha'ani ma fil jubbati illallah ce tsarki na ya tabbata gare ni al'ajabi abin da garo masha'ani na nan cikin nan riga ta ba komi sai Allah almajirai suka yi cit shehi ya ciro can da ya hartsake suka ci akar lahu an ta wasu maganganu masu nauyi ba taɓa jin irinsu ba ya ce mai na cewa caji kana subhani ya ce ni kaina ce ce ni ba sanna ce haka nan ba kana ma a zama sha'ani ya ce ba ni ba ne amma me ya hana ku kashe ni ku ku ma shari'a jihadi ni ku yi shahada tunna kun kashe lalle kun kiyaye zahirin shari'a ni ko tunna ba ina nuhin niyyar Allah ba to na yi shahada kun kashe ni ba da haƙi na ba to haka yake da haka nasiha ta ga waɗanda yake ba sufaye ba a rage girman kai a rage jahilci akwai wanda yake ya sani ya san ya sani to sai ka matsa gare don ka samu sani akwai wanda yake ya sani bai san ya sani ba faɗakar da shi cewa aka raba kallahu abu kaza daidai ne kaza ba daidai matsayinka ya wuce nan ka sanar da shi kai don ya kama kai ne akwai wanda bai sani ba amma ya san bai sani ba to neman shirya yake matsa ka shirya da shi ka samu lada to akwai wanda yake bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma bai yadda da bai sani ba maza Allah ce wannan shaidan ne kai gudu ka gudu ka bar shi to su kirai suna zama kamar shaidan ko ko shaidan mutum bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma bai yadda da bai sani ba kuma bai bada a sanar da shi ya zama shaidan duk irin maganganun sufaye hatta shadahat in aka bai da ake sharhin za a gaya maka cewa ba yana nuhin shi Allah bane ba yana nuhin shi ne manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba yana nuhin shi ne shehu tijani ba ba ma na nusi a shehu ibrahim ba radiyallahu ta'ala anu a'a kawai yana yi da saƙo ne daga halarorin na nasu saboda ya narke a cikinsu idan ka ne mai bayani zai maka bayani to amma abun gudu shine ka riƙe abu ka ce kai lalle lalle haka yake kuma kai ba gane ba shi da shehu ɗan rubuce ka ce shi wahabi idan ya zo zai riƙe abu ya ce kai ke aikata wannan malam kai ke wannan sai ya rike ce to wannan lalle bid'a ne bata ne sai in ka kawo dalili ka gamsar da ni ka kawo man dalili to in ka kawo mai dalili ai kaji kaji kaji in ya gane ce oho to bari mu rika yi tare in bai gane bai ce to hujja kana da karfi amma ni ban gamsu ba kai ta yin abunka ya ce to yanzu ko su min kirai sun zamo kamar ɗan ɗan tashi da iccen tashi shi wahabi ya shi a iccen tashi kaga shi ko ka tanna iccen ba kajin zahi ba kajin yaji to amma ɗanɗan nan nashi ɗan ɗaho ne to amma in ka tanna sai ka ji yaji balle ya shiga maga ido ka kenan ɗan toshi ya hito shi sababi shi munkiri sai ya riƙe abu wallahi wannan bata ne wannan bid'a ne ko ka kawo mun hujja ko kawo mun qur'ani ban yadda kuma ya riƙe nan ya donga jayayya bai sani ba bai san bai sani ba ya zama shaidanin banza da haka ne ya kamata a rage girman kai a dawo ga hankali mutum ka ya zama san da baka san alif ba alif ba ta sa baka san su ba ba sin min ara ka ya san da baka sani ba da ka ya zaman ka haka nan da ka tabbata dimbin jahili jaki to amma ka shiga makaranta malam ya ta hankuri da kai wani sai an dan sai minti irin na umar dalibi Allah ya ji kare shi da ka tsaron rawla minti ya ka sai da aya da ya gida a yi wasa a yi wasa a yi karatu in an yi tsari shi sa ruwa in an yi kashi shi wanki bawan Allah Allah ji kanshi daga na yan an wuce a ƙara gaba har ka zama kana iya buɗe alƙur'ani ka ci ga abin da Allah ya ce to iyaka ilimi bakin nan ai sai ka ci gaba da neman ilimi kuma ka ci gaba da neman ilimi ka ci gaba da neman ilimi ko shi ka ce Allahu alamu Allahu alamu kai ka san duniya da kake baka kewayewa da ilimin Allah wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a to amma ka ɗoka kai duk abin da baka sani ba ƙarya ne ba a samun gaskiya sai ran da ka sani ka gane kuma kai ɗimbin jahili Allah ya shirya da mu to ga itaciya tana magana cewa inni kaga hadda takidi inni ana duk takidi ne inni ana rabbuka kuma ta gabe ta fakhalana alaika innaka bilwadil muqaddas duwa kuma ta dunka cewa ana ikhtartuka fasami lima yuha ta ku inna ni ana Allah ta ce la ilaha illa ana fa'abudni ba wani Allah sai ni ci gaba da bauta ta ni kadai to inda Musa ya ci gaba da bauta itaciya ita kadai musulmi ne balle a ce annabi balle mursali balle min ulul azmi kaga shi Musa tun da ya sadu da Allah ya sadu da Allah saduwa cikakkar saduwa albarkar bukata ta kuma albarkar gaskiya ikhlasi sanda hita din nan iyakar gaskiya ce bukata ta yake nema to haka kai ma idan za ka nemi abu ka neme shi tsakaninka da Allah ko bata kake da gaskiya tsakaninka da Allah Allah zai shirya da kai abinda Allah abbe so shine haka haka ana bara ana karuwa a'a abinda za ka yi ka tsaya in kahircin ne ka yi shi iyakar gaskiyarka to sai Allah ya gwada maka cewa ba haka aka yi ba bari wannan zoga ne sai Allah ya cusa maka imani a cikin zuciyarka in ba haka ba sai ka zama munafiki na'am yace wa ana khtartuka min qaumika inji Allah da halashin itaciya ce ni na zaɓe ka daga cikin jama'arka fassami ka saurara ka ji lima yuha ilayka minni daga abin da aka aiko maka da gare ni ni Allah abin da zan tabbata maka inna ni ni dinnan ana Allahu ni a Allahu kuma la ilaha illa ana ba wani Allah sai ni ba nan abin bauta da gaskiya sai ni fa ni Musa ka kama bauta ta iyakar gaskiyarka sannan wa aqimis salata ka tsaye da sallah lidhikiri saboda tunanin da ambato na ka ganin shehu ya ce khadabatul hadaratu bi hadha halara ce ke magana da annabi Musa da wannan maganar da muka faɗa ba wai itaciya bace aw hallahu ilaihi fi zalika alhini Allah ya yi ma annabi Musa wahayi a wannan yanayin da ake a wannan lokacin fasara nabiyyan mursalan sai zamo annabin Allah ko manzo abun aikowa inna sa'ata atiyatun nakadu ukhfiha litujzi kullu nafsin bima tas'i inna sa'ata sunni tashin kiyama atiyatun mai zuwa ce ba ku kwanto cikin haka akadu ukhfiha ina ina boye lokacinta litujzi za ta zo dan a saka ma kullu nafsin kowace rai bima tas'a da aikin da take yi a duniya na alkhairi ko na sharri فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فترده فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها wanda bai ba da gaskiya ba tashin kiyama fala ya suddannaka na kada ya juyar da kai daga barin imani da tashin kiyama shi wanda bai ba da gaskiya ba wata ba hawa ya bi son zuciya te to kada ya juyar da kai fatar da sai ka halaka in ka juya daga barin imani ka bi shi annabi Musa ya ji magana Allah annabi Musa ya narke ba Musa bai san abin da aka yi ba saboda saduwa da Allah falamma sami'a innani ana Allahu fana Musa wa faqada hissahu hatta lam yabqa shay'un min Musa lokacin da Musa ya ji ana cewa ni dinnan haƙiƙa ni ne Allahu kuma kaga ba a yi suna ba a yi kira da sunan sifa ba ko sunan aiki ko suna kawai ce inna ni ana Allahu to shi Allahu akwai sufin da bai ma iya cewa Allahu sai ya kikkimsa sai ya kimtsa ya gamu da dan uwa ne wali sun ka gaisa ya ce hu shi Allahu hu yaka cewa bai cewa Allahu sai ya kimtsa ya ce mashi hu ya ce hu ya ce hu ya ce mai ahu ya ce hu ce ko kana nuyin Allahu sai ya faɗi su ba saboda ya hirgita an ce Allahu bai shirya ba to shi ne ismu zati dama wanda ya san wuta shi ka ji tsoronta to da Musa ji an ce inna ni ana an ka ce Allahu haba Musa faniya kawai sai ya ƙare wa da hissahu ya ma rasa jin shi da ganin shi da dukkan jin wani motsi hatta lam yabqa shay'un min Musa har wani abu bai saura ba daga cikin Musa aka ce ja alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zuka dama rashin Allah shi ka sa a ce Musa to tunda Allah na magana ya tajalli ina kuma Musa yake ka san da an ka ce mishi ka ji magana Allah ya ce kwarai ku yace aka ce yaushe an ka fara yace na iske ana yi kuma na baro ana yi to me ka fahimta ya ce kowace kalba na fahimce ta akalla da luga dubu aka ce da wani kunne ya ce dukkan jikina kunne ya zamo aka ce to lokacin musa na ina ya ce waka maganan musa ta ai allah na magana ba maganan musa kuma ina nisa inda musa yake to tawalla maulahu tarbiyatahu sai ubangiji ne Allah ya jibinci tarbiya ta shi da kai ne lamma arada alhaqa lamma arada alhaqu an yurja'u ila nafsihi khadabahu to da Allah na nuhin ya maida shi zuwa ga kan shi ya zama yana iya tantance abubuwa shine sai ya girgiza shi ya kira shi suka yi magana baki da baki tun ana magana kaga yanzu kenan akwai mai magana akwai wanda ake magana da shi akwai magana da ake yi akwai abin da ake so a iya na sako an dawo kenan an yi baƙa'i bayan fana'i sai Allah ya ce wa ma tilka biyaminika ya Musa to kaga akwai tilka akwai yaminika sannan ga ya musa ai musan gashi ba nesa yake ba to amma an cewa ma tilka tilka bi yaminika ga sanda ga hannun shi bai cewa ma hazihi bi saboda ya mance musa ya mance yaminuka ya mance asa ya mance komi saboda ya yi fana'i ana so yanzu a girgiza shi ya dawo mutum sai aka ce tilka waccan itaciyar can waccan sanda kana cikin hijabi wanda a can ga hannunka na dama ashe kana da hannun dama ka aka girgiza ya musa aka girgiza shi ya musa to sai ya wartsake sai ya gane gashi shi musa ne ashe sannan ga hannun dama sannan ga sanda ta ya riƙe wa ma tilka bi yaminika ya musa sa'alahu hadha su'ala sai Allah ya tambayi Musa wannan tambaya wa ma tilka menene waccan din can da kake rigide ta kahin kai fana'i tafham min su'ali annahu su'alu rajulin mugman alaihi aw ga'ibin an hissihi wa ma tilka bi yaminika kaza ka fahimta cewa tambayan nan ana tambayar ne wani wanda yake ya suma ko kuma bai ji bai gani bai ji abugai abugai a ce kai mi an nan ga hannunka shine Allah ya mai ga magana wa ma tilka bi yaminika ya Musa Musa nasiya al'asa hawa Musa ya manci sanda wa nasiya anna al'asa fi yadihi yumna ya manci sandan nan ya rika ta da hannun shi na dama ne hatta kila lau sai da an ka ce mai biya mini ka oh lallewa sannan ya halka lallewan ga hannun dama ne lallewan ga sanda ce kala hiya asaya to ya dawo yanzu Musa ka magana sanda ta ce ina kakkabo ta ce ina kora in dabbobi na ina ba su kaza kuma wale biya ma'aribin ukhra ka gana kawai Musa ne ka magana a matsayin shi na Musa bawa mahajubi ma za a ce gidan ko ba waccan halarar farko ba ce inda ya ce ina nisan inda musa yake ba ka maganar musa to ba gane musa balle hannun daman musa balle sandan musa balle ala ganami balle hakkin da zai kakkaɓo balantana saura abubuwa shine aka ce mishi biya minika nasiya musa ya mance musa aka ce ya musa aka kira shi kira irin na ga'ibi wa ma tilka bi yaminika ya Musa fantabaha sai halka a ashe ni Musa ni ne na zo dan wuta ni ne na baro matata da haihuwa ni ne na baro tubaki da makiyayi tazakkara Musa anan sai ya tuna ashe shi Musa ne dazun ya mance shi shi an Musa ya mance ka sai mutum na cewa na mutu ce mai sheka baka mutu ba na ya mutu bai tambaye ka cewa ya mutu boko to in har ya san gashi ga mutuwa ce sheka baka mutu ba to yanzu ya tuna Musa wata zakara ya da hulimna ya tuna hannun shi na dama da ya diba wara'a asan fili sai ga sanda ta tana nan ga hannu ne kala to Musa yanzu ka magana yace hiya asaya wannan sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogara a kanta inda luthubi in zan tashi in zabura in yi tsaye wal mashi ko in zan tafiya wa ahushu biya ala gadbi kuma na kakkabo haki ga tumaki na fatakulta ci kuma dai Allah wale biha ma'aribu ukhra akwai wasu bukatoci da yawa wanda nake da shi da wannan sanda kaga cewa an kai wa ma tilka bi naka ya Musa kamata ce hi asaya sai ya shiru to amma dadi ya kume shi yana magana ganawa da Allah kada ce hi asaya ce to sai an jima da haka ya tsaya ya ja shi ma ya ja magana a tawakkau alaiha wa a hushu biya ala ganami wale biya ma'aribu hura ila a ce ka bayyana ma'aribu ɗinka ya koka ma ya ta yi kamar an zo ganawa da mai girma gona ko shugaban ƙasa za a ga cewa ga mutane da yawa ku ta tsakiwa ne ya shiga ya ƙi hitowa ya shiga ya ƙi hitowa to kai in ya kawo gare ka shiga sai a kai ma sai a ce ka ƙi hitowa saboda za ka samu wani irin safa'i ga ka ga mai daraja kuna magana to cewa za kai bari haka nan jiran ka akai ai haka shi ka jawo hira ko kai ka jawo hira kuma har abin da ba dole ba sai ka jawo kai ta magana musamman in ka iske cikin sufa'ul jawi ana dariya ana kekewa ana tuna baya ko an leko sai ga cewa kai baka kila ma ka manta da abin da ya kawo ka to irin shine annabi Musa ya ji daɗi sai ya kama kuma daɗa sakin jiki ne qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala gadami wa la fiha ma'arib ukhra a to yanzu kenan hashi shina da wani abu nashi na kai ne wanda yake yana da bukata da shi ai kaga kuma wani abu ya shiga ciki kai da ya kamata ka zan baka da komai sai Allah yau ga ka da sanda ga ka da kana dogara gare ta ba ga Allah ba sannan ita ka kakkabo maka haki ba Allah ka ba tumakinka abinci ba sannan tumaki kuma ala ganami shi Musa har tumaki gare to haka kai ma muridi idan ka zo wurin shehi ya zama kana da taka bukata ba ta Allah ba to shehi kora ka zai ko kuma ka jefar da bukatarka kala alqiha ya Musa ce ne zaka zo ka ga kana da sanda alqiha ya je wanda ita duk abin da ka ga kai ga naka ne to bala'i ne da haka alƙiha musa jehod da ita to da ya jehod sai bala'in ya bayyana ashe ƙaton maciji ne an riƙe gare shi yana yadda sanda ya ga mace sai sheƙa da gudu allah ce ina za ka ba ka ce a saya ba ce dawo ka ɗauki abuka ala alƙiha ya musa na'am na ya ce ba su jawaba talar dudan ya bai ya yi shinhida zance don jin daɗin mazaunin da matsayin wurin Allah wa tasarrafu aidan wani duk sai ka ji ya takaita to inda ya takaita ta'adduban na ladabi ba daidai bane kai ta tsufarara gaban shehin ka ko gaban mai girma sai ma ka faɗi abin da yake zai kawo wani laihi da wata la'ana gare ka a'a ka tsaya daidai tambayar da an kai maka kuma ka tsaya daidai bukatarka ka da haka za a rubuta ba ga ofis cewa ka faɗi buƙatar ka kai tsaye kuma ka takaita haka za a rubuta ka faɗi buƙatar ka a takaice kuma ka bayyana buƙatar ka kai tsaye ka hito to shine in ya takaita wannan ladabin ne nan kuma jin daɗi ne Allah ya saka mai dama yana ta magana shi da Allah da aka ce mishi wa kallaballahu Musa ce takaliman na'am qala yace alqiha ya Musa ah ya asaya to jehar da ita ya Musa lamma kala hiya asaya amara lahu tabaraka wa ta'ala bi liqa'iha tunda yau har ya ga sanda ta yi ce kaga hiya asaya ya din nan ita a wani ƙarin nauyi da ko cewa hiya asad to amma cewa sanda ta to an shewa za a yi shehi ya ga tazbaha ga wani ya ce wannan tazbaha in gani sai ce ai bakaran ba ce ai kaza ya ce yau ba so ni kai ba kayatan Musa kala ya asaya atawaka wa alaiha wa ahushi bi ala garimi wal ya aza ko an shewa za ai ba so ne kai ba ce shi yasa ko naga abu ga yan uwa ban gwada yan ban gwada naga shawa ta ka ai tsamanin roko ne ni kai sai in kyale in ji shi saboda dattaku to shine wannan dan me zai ce asaya to so aka yi kuma ya ce atawaka wa alaiha wa ahushi bi ala garimi wale biya ma'arifu fa haka in an sa da Allah a bar shi da abutai Allah ya to jefar da sanda kai da ka same ni me hake da sanda amara wal haqu tabaraka wa ta'ala bi liqa'iha fali hadha dan haka al muridu shi muridin shaykhi kullu ma yudhifu ila nafsihi tukhadibu wal hadar an alqiha ya musa duk abinda muridi zai dangana ma kai ne sai hadara ta ce alqiha ya musa sai ka zo wurin shehin ka baka da wata bukata illa Allah to duk abin da ba Allah ba zai ce ka rabu da shi duk abin da ba Allah ba zai ce ka rabu da shi falqaha fa idha hiya hayyatun tas'i falqaha sai Musa ya je wadda sandan nan fa idha hiya sai ga ta hayyatun qatuwan macijiya tas'a tana gudu wa kullu ma yudibul muridu ila nafsihi fa huwa hayya kai muridi wurin shehi duk abun da ka raba ma kanka ka gana ka ne kai to ya zama maka maciji ko ka rabu da shi ko ya halaka ka fa'alƙaha musa sai ya je wadda sanda fasarar sai ta koma hayyatan macija to tun yayas to yanzu allah zai gwada mai ya kama ta ga yadda zai riƙa yi kuma za ta unhwane shi ƙala huzha wala ta haf sanu'iduha sira ta halula ƙala ya ce huzha kama sandarka shine kama macijiyar wala ta haf kuma kakka ji tsoro fa a haza ta kama sanda ta kuma mamaki ga bakin an ka ce sa hannu ya sa hannu ga baki ya kama ashe yan gwahon nan ce marika ita ce an kai surar baki da ya tura hannu sai ga ya kama kan sanda sai ta koma ta sandarta sanu iduha za mu maishe ta sirata ha yanayinta al'ula na farko wa kana musa jazi'an murta'idan musa ya zama hirgitacce mai rawar jikina mai karkata wa da mumiya da kai la janahika تخرج بيضاء من غير سوء ناية نخري سنن وضمم يدك كتار هنونك ندام إلى جناحك زوا غا همتك ففعل سي سا هنوني غا همتا تخرج ذات فتو بيضاء فرا كمر رانا من غير سوء كمبا da wata cuta ba akhrajaha ya fitar da ita tabaddalat yadu sai ga hannu ya canza fasarar bayda akan shams ta koma fari fet kamar rana ayatan ukhra hazihi ayatun ukhra shi ma wannan wata mu'jiza ce banda ta sanda linuri yakbina ayatina al-kubra mun yi maka haka dan mu gwada maka wani abu daga mu'jizozi shine ayoyin masu girma kai annabin Allah ne manzo na Allah zan tura ka wurin fir'auna kuma zan baka mu'jizozi guda tara amma dai sandan nan da hannunka su ne mu'jiza mafi girma to kada ya zama bai san da haka ba ya ta ya je wa sanda shi gudu fir'auna gudu kaga har ka bate ba ko kuma hannu ne ya koma rana ya koma yana subhanallahi yana kuka to da haka tunnan ya gani da haka in fir'auna ya sheka Musa bai shekawa izhab ila fir'auna innahu dagi yace dan nan inda na ganin ka izhab ka tahi ila fir'auna zuwa ga fir'auna anta mursalu ila fir'auna mamahu kai dinna abun aikawa ne daga yanzu zuwa fir'auna da wanda a tare da shi kaga ba wai duniya ba da tumaki matan ma da ɗanɗan da za a haihuwa Musa bai tuna su ba bai koma ta kansu ba kuma Allah bai tozarta su ba bai wulakanta su ba zaman Musa bai dawo masu ba basu ma koma neman Musa ba innahu fir'auna daga ya ƙetare iyaka ya yi shishigi don ya ce shi ne ubangiji mafi girma ya wasu alloli wai shi shi a ubangijin uwayen gidansu ci ana rabu kuma la'ala ka ala rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa hadal uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى kaga da ji shi kan shi yanayin ma harufa da kalmomi suna gwada maka yadda da amincewa da jin daɗi tsakanin Allah da Musa sallallahu alaihi wasallam to tun da yanzu aiki ya samu kun ba cewa zai yi a bari in shirya ba a shirye yake kuma ya fara aiki ƙala ya ce rabbi ya ubangi tun da ka bani wannan dama ishrahali sadari kaga bai ce bai iyawa ba bai ce bai so ba bai ce bai shirya ba a a tattalin kayan aiki ya kaso haka ake so amma in ka tsaya a ce ka yi ka tsaya dubara suna cewa al'imtisalu khairu min al'adab abinda ‘yan uwa ka yi da yawa shehi ya ce da wani a karmakallah nan ya isa a'a shehi ya baka ru'a akan makalla wai kai ladabi al-imtithalu khairu min al-adab in shehi ya ce kai ba ruwanka kawai kai shehi ya ce matso kake matsowa la'alla matso wata daraja ce Allah zai baka to ka ce a karmakalla karmakalla wato ka hi karmakalla wa hankali ko ka hi sanin ya kamata shi ya ga ka zo ka zanna kai ko ka ga shehu bai gane ba kai kai ka gane sai a baka da ganewa ka tafi kenan lokacin shehu adamu azar da allah kara mai rahama bai da lahiya asibiti khalifa na kano suka je da yan uwa dan gaida shehu adamu azari daga nan ya miƙo hannu kuwa sai akarmakallah akarmakallah salamu alaikum akarmakallah shi ko halifa da ya miƙo hannu sai ya miƙa akarmakallah barka da wani sai ya riƙe hannun halifa ibrahim mai sunanka ya ce ibrahim balarabi ya ce wani balarabi ce shehu balarabi na kusa ya ce allah ya ma albarka ce allah ya ma albarka ya ce kun gani kun zo don ku ziyartan ku samu albarka na ba ku hannu mai albarka ba ku riƙa ba amma shi da yake ya san albarka da zuwa ya riƙe hannuna da aka ya samu albarka ta da aka al'imtisalu khairu min al'adam ba a ce kai ba shehi rashin kunya ba amma da irin abun da 'yan uwa ka yi to gaskiya kuma galiban galiban ba da gaske ba ne in shehi ya zo ne ya baka hannu ka duka ce ka wahala san taso ka bani mu gaisa da na wuce da haka amma ka duka kana hankaɗan shehu kuma kana akar makallahu ya ba ka hannu ba wai ku an muridai ku an masu gaskiya sai sa aji kana ɓaci ne to ina magana dukawa ina magana kin ba da hannu ina magana akar makallahu kana ɓacin akar makallahu shehu ya baka hannu ka ansa ya ce dawo nan ka dawo fita ka fita ce akwai wani babban sarki yana da wazirai to akwai waziri yaro daga cikinsu duk ya hiso ne bisa ga kowane waziri kawai mace ministoci ko kwamishinoni to sai abin bai mada tijawa daɗi ba ran nan sai suka yi mishi korafi ranka ya daɗe mu dai muna da korafi dukanmu cewa wani gashi tsarar mu ne amma dai ya fi mu daraja a cikin hadan nan ka hiso ne bisa gare mu duk komi sai abin da a ce to shi kenan sai sarki bai ce masu ƙala ba sai da gobe ta sai ya ɗauko wani kofi na zinari mai tsada sai ya aje saman teburi ya zauna ya riga kowane minista ko kwamishina zuwa can wazirai suka ɗora zuwa da guda guda da guda guda da guda guda hafa da ta cika sai dibi na kusa wanda ya kusa sai ce wane ya ce ɗoki kohin nan ka jefa shi ƙasa sai ya rika sai ce ranka ya daɗe wannan kohi mai tsada wanda aka saya kaza idan aka jefa shi zai tararratse sai a yi hasara bai kamata a jefa wannan kohin a ƙasa ba ce to lalle to aje ya aje sai dibi wani ce kai wane ɗauki kohin nan ka jefa shi ƙasa ce ran kai daɗe kohin nan an so shi kaza idan aka jefa zai tararratse an yi hasara ya ce to aje duk ya bi su haka can sai ga gogan naku ya taho shi yaron ga minista da ya zo gaba gaba da shi sai sarki ya ce wane ya ce ranka ya daɗe ya ce ɗauki kohin nan ka jefa ƙasa ya ce to ya cinje mai yan raɗa shiga ƙasa nan take ya wace ya tararrace sarki ya ce yanzu ne dan baka da hankali kohin da an ka sai miliyan kaza za ka zo ka ɗoka ka jefa ƙasa kai mana hasara ya ce ranka da Allah huci zuciyarka na ya kuskure na tuba don Allah ka yahi mani don Allah a yahi mani na tuba ranka ya daɗe to baka gane ka ce na tuba wallahi na ya kuskure don Allah ya yahi mani ce to shi ke je ka zauna ya ce to kun gani ku da ke cewa na hison wane da ku kun ga bambancin ku ni adda abuna dukiya ta ce na hi ku hankali ni a shugaba abuna na ci ɗauke ka jefa ƙasa ina ruwanka ina ruwanka amma kuka ɗora cewa ban da hankali ba san darajar dukiya ba ga ma'anan magana ku ba ku yi bi umarni na ba amma shi da zuwa nice ya ɗoka ya jefa ƙasa bai tsaya tambaya ta ba ya bi umarni na ya ɗoka ya jefa ƙasa to wata martaba ta biyu da ya yi hasara ne mai faɗa bai ce kai kasa ni ba bai ce kai adda laihi ba bai ce to ina ruwana ba sai ce ranka da na yi laihi a yi ma hankuri na tuba ya ɗauki laihi ya azama kai ne ya ce da ku ne ko da kun bi umarni na in ne faɗa sai kun mayamman to ranka ɗaya kai kace mu jewa to namu ne ko mun ga kahi mu hankali to kaga shi bai man faɗa ba ko bai ga laihi na ba to haka aka so muridi da shehe shi shehi ya ce yi ka yi ba ruwanka amma akara makallahu akara makallahu wa wannan ba ka bin magana ta al'imtisalu khairu min al'adab don haka sai ya ɗauki aikin da an ka bashi ya ce kamar ya ce Allah na ji na karɓa ɗari bis ɗari amma ina buƙata a taimake ni da kayan aiki na farko rabbi ya ubangiji na ishrahli sadari ka yalwata mani kirjina in zamo mai haƙuri saboda fir'auna ba ai kahiri kamar shi ba to mai muƙawama da shi sai mai kirji yalwatacce Allah ka yalwata mani kirjina tun ai gidan ya tashi ya san wa fir'auna wa yassir li amri kuma ka sauwake min al'amarin nan nawa da ka dora ba kaga tun yanzu amri ka sauwake min lamari na ba wa yassir li amraka ba da in yamma yamma Allah amraka to yana kalubalanta Allah kenan an sa shi a maiwa yanzu al'amari na ne Allah ka sauke min lu'uban lika saboda in ida sakon nan na lamari na wanda ka dora mani sannan wahalul uqdatan min lisani ka walwale dauri da kulli da aga halshe na wa kana fi Musa luqnatan bi sababi ihtiraqi bi jamratin wada'aha lahu fir'auna Musa yana da gura-gura ga harshe ne saboda garwashin da ya dora ma harshe ne ko kuma fir'auna ma ya same garwashin wa huwa sagiri shina yaro saboda a daure harshen a sa zuciya ta ta horo da hushi sannan kuma ya zama bai sakin wasu asirrai na halara lokaci bai yi ba kana lamma kana mustarda'an inda ummihi lokacin da ake bashi nono wurin uwatai to fir'auna ya zamo kaga kana na fir'auna kenan kana yasda'ihi lamma kana musa mustarda'an ya zamo yasda'ihi yana sa a zo da shi ne yasda'i fir'aunu fir'auna na sa a zo da shi liyata annasa bihi dan ya ɗebe kewa da shi fir'auna bai son annabi musa tun da ya ganai kuma ɗa dubu nawa ya yanke son ka a haihi Musa da haka da gani ne ya ɗauki hannun cewa yaron da nake so ka a haihuwa ne ne ta yankan ɗayan mutane shi ne an ka haihuwa an ka jeho cikin ruwa tun na hankali ne ya tashi ya ce a kashe ta ce ku ban ɗana ne shi ko in ta gita kare bai tsallaka shi dama da yawancin jabbarawa matansu ka juya su ko muna ana mijin hajiya wani alƙali ba ta ta ya wushi sai ya ta biyu ku ba an daɗe yana zuwa zaure sai ga ubanta ya hito uban mata ta ya duka gaisai ta wurin magana wancan karje ci kako ya sa a hajiya na nan wuce tana nan ya ce na ku bani na lalace inda ya ga hajiya zan bi ɗabi ku to dai wancin jabbara matansu suka juya su ta ce ka a taɓa shi ɗana ne kai ba zai umfane ka to shi yasa bayan ya dan girma an ba da shi wurin wata sai ya ce a ta a taho da shi sai ya mishi wasa gabanta ita asiya dan ta ji daɗi ba da yana so a dan ta ji daɗi sai doka ya neme tawa ya nemi shi wasa shi min ajalil murabbi yuqabbalul murabba yan an sumbunci yaro gaban uwatai ba shi an ka sumbunta ba uwatai aka so a gwada mata ana son ɗanta wa kullama jalasa fir'aun wa huwa sagir yantifu lihiyatahu to sai zama musa na da wata al'ada da duk fir'auna ya ɗokai shi ku sai ya kama cigagge min fir'auna wai za a kada lihiyata fir'auna waje daba ya kharu min sautun da ya ja gefen fir'auna sai ya rihi da ya ja sai fir'auna ya rihi to fir'auna da yake gewa sai ya kwana arba'in bai gewaya ba to gashi yaro da can gemi ya yi tusa to ce wanga yaro wanga yaro shine wanda an kace zai kashe in ta ci haba kai ku wanga dan yaro me ya sani to kuma da ya rika sai ya ji mutuwa zai da ya ja sai ya ji zai mutu ya kharji bin sautin fa yakda fir'aun sai fir'aun ya hushi wa ya kula ya ce ma asiya hadha huwa al-gulam alladhi yakunu bi sababihi zawalu mulki kin ga yaron nan ko da kin ka hana a kashe shi shine wanda aka gaya man cewa shine dalilin tahiyar mulki na taqulu lahu asiya asa ce la a haba kai koran kai daɗe haza gulamun la ya alamu shay'an ai wannan ƙaramin yaro ne mi ya sani wanda bai bambantawa tsakanin garwashi da dinari ranar sai ya ce shin kawo garwashi kawo zinari an ka kawo an ka aji sai ya aji shi na rarrahe ya ta ya ɗoku da ya zo zai ɗoka zinari sai fir'aun da buge hannu ne sai ya ɗoki garwashi sai ya raruma baka sai ya na jibrila ya bugi hannu ne sai ya je ɗauko garwashi sai ya rada babaka sai ya ƙone mai halshi to wannan shine har sana za a aiko shi ya zamo bai iya magana a ji da kyau to shine sai ya ce wahalul uqdatan min lisani ka walwali kullin da aga halshe na yafqahu qawli dan su fahimci magana ta kaga hayyo dai yana kokarin yadda za a yi shi'i da sakon Allah subhanahu wataala yana so a walwale mashi uqda ba dan shi ba yafqahu qawli yanzu fahimci magana ta yace kuma Allah yana roƙon ka bani waziri mataimaki daga ƴan uwana iyalina shine ka bani Haruna akhi dan uwana ba wani daban ba na an zo kila gobe za a yi bayanin cewa bambancin yan uwantaka ta Musa da Haruna da yadda take da yan uwan Yusuf da yan uwa ne wani dan uwan bala'i kawai yake nema maka wani dan uwan kuma alkhairi yake ne to kai kokari ka zamo dan uwa irin Musa da yasa mafi girma abin da mutum ka samu shine annabta sai ya tuna dan uwa ne ce Allah shi ma dan uwana ka bashi wanda yake za ka karfafe ni da shi kuma ya zama zai tarayya da cikin dukkan lamarina za mu ƙara tasbihi da yawa za mu ƙara zikiri da yawa sannan kuma Allah ya ma hini cancanta in dai wajen fasaha ne ya hini fasaha abin da adda wuya ka yabi dan uwanka ga wani matsayi ko da kai za ka rasa to mutane ba su iya haka nan to haka shi ya yabi dan uwa cewa ya hini cancanta Allah to a haɗa mu in ba za ka bashi ka banni ba Allah ka haɗa mu tare shi kuma Allah kullum sai ya ce izhab anta wa akhuka anta wa akhuka anta wa akhuka alhamdulillah
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yanta a cikin sa albarkar manzo Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلك ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين